وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه بركة مدى داوة تكين درس مدى متي قباتر أتكين وانا لتاكي بسونا آه الأخضري wanda aka fi saninsa da a hallari malaman zaure suna cewa lariya matatar sallah wanda suke ce mishi muktasaru sayyidi abdurrahman al-akhdari a bisa mazhabar imam malik bin anas imam darul hijra rahmatullahi alai wanda muka tafi hutun azumi tare da sallah wanda tun bayan sallar sai yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara dawowar mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadojinmu da muka gabatar a ramadana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana kurakuranmu da muka gabatar a ramadana yanzu da muka fito Allah ya bamu dama mu ci gaba da abin da zamu iya yi daidai gurgudu fattaqullaha mastata'tu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya duk abin da muke zama kababbe ne a wurin shi Allah ya sanya albarka cikin rayuwarmu gabaki daya asali wannan majalisin na babanmu ne malaminmu malam kabir rahmatullahi alai shi ya fara asasa wannan majalisin yayi wannan littafin yayi ishmawi yayi iziya ya shiga risala ma yayi nisa Allah ya karbi rayuwar shi Allah ya gafarta mushi da rahma daga nan kuma sai ɗaya daga cikin iyayen namu da ya ɗauki darasi shi ma shi ne malam awwalu shi kuma saboda yanayi na a rayuwa ma'ana wa man nu'amirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun kaidar Allah tabaaraka wa ta'ala in kai tsohon rayuwa to dama akwai abubuwan da dole sai ka rabu da su wannan wajibi ne kaida ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala shi kuma matsaloli na idanu da sauransu dai yasa har ya hakura da majalisin daga bisani a daya daga cikin a mu malam babani barde shi ma ya ci gaba da darasin daidai gwargwado Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya karɓi rayuwar shi a mutuwa ta fuja Allah ya gafarta mushi Allah ya ya huta to daga bisani sai ni kuma aka ga bari a ɗora mun nauyin saboda mu koyi dai da awancin muna yara Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu to kaga a cikin tsarin mutum biyu masu majalisar rasuwa suka yi to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake karban mutane ɗaya bayan ɗaya har a zuwa ƙari gaba ɗaya duniya har zaka nemi kowa ka rasa shi yawwa to amma babban abun tsoro shine hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya karban ilimi ya zare shi a jikin a cikin zukatan malamai a ce kawai haka rana ɗaya malami ya wayi gari ya samu an zara ilimin shi ba kuma ya ƙare kamar yadda masu kuɗi suke nasu yake ƙarewa ko masu mulki nasu yake ƙarewa shi malanta ba a ƙarewa a ce an an wayi gari yau kawai ya zamanto ba malami ba ilimin ya tafi ba haka sai manzon Allah sallama ya ce yantazi ilm Allah na zara ilimi ne bi qabdil ulama ko kuma bi mautil ulama da karban malamai ko da mutuwan malamai da nan Allah yake zara ilimi a duniya wancan malamin ya faɗi ya rasu jigo ne a waje kaza wancan ya rasu masani ne a waje kaza da haka da haka sai an samu du malamai sun ƙare Allah ya karbi ilimin sa gaba ɗaya sai manzo Allah sallama ya ce hatta idza lam yutrak aliman wa lam yatruk aliman har sai an zamo ya rage babu wani malami da sai rage يوا فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فاتخذ الناس رؤوسا جهالا sai mutane su riki malamai shugabanni jahilai shikenan tunda ilimin an karbe shi duka ta hanyar mutuwar malamai na Allah masu ilimin da gaske ba yan kama kama ba to shikenan sai zamanto mutane sun rasa ya zasu kuma suna bukatan a ce musu kaza ayi kaza to sai su riki shugabanni malamai jahilai fa su'ilu sai a tambaye waɗannan sauran jahilan da suka rage a cikin mutane fa aftau bi ghairi ilmin sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba kawai sai su ba da fatawa idan abin da tunaninsu ya ba su da san ransu fa'adallu fadallu wa adallu fadallu wa adallu fadallu sai su batar wa adallu su ma sun bata su batar sun bata su ma gaba daya to haka za a zo a rage in ka duba kusan za ka iya cewa wannan hadithin manzon Allah shi ma gaskiya ne ɗaya daga cikin alamatun nubuwar rasulullah sallama sannan kuma ɗaya daga cikin wato mu'ujizatin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne wancan yau ya fa da ga mutum malamai kusan shekaru dan tsakankanin nan sai ga kusan ruwan mutum malamai ake yi malamin da ke jiwa sai ka ji ya faɗi ya rasu ya faɗi ya rasu mu kuma mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da ganda ba ma san neman ilimi yawa saboda abu ne wanda yake ne wahala abu ne mai wahala sai wanda ya zamanto yana da ijtihadun nafs to haka za a ta karewa sai ya zamanto shikenan sai a zamanto kawai sai musayya wata rana sai to wani shikenan ai wani shi ya dan fi mu ido to shikenan shikenan saboda haka lalle a mutuwan malamai abun tsoro ne masu majalisin nan guda biyu duka da su suka yi Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu dauka daga cikin darasin su da suka bari akwai kuma dan uwan shi ma malam babani barde din wanda a bayan sallar ne shi ma ya haɗu da rasuwa na fuju'a malam hafiz barde Allah tabaraka ta'ala shi ma ya gafarta masa sa ya huta Allah ya kyautata zan bayan tasu Allah ya taimake mu Allah ya wuce mana gaba mun kwana kafin tafiya hutun ramadana mun yi fasalin da yake magana akan shurutus sala sharɗan sallah inda sallah sharɗan da ba a yin sallan sai an cika kuma sharɗan yana wajen sallan ne yawa sai ka cika shi kafin kai sallah da za mu tashi daidai fasalin da malaka cewa faslun wani fasali na daban fara'idu sala farillan sallah malam zai karantar da kai menene farillan sallah a wannan fasali abinda in ka aikata shi wajibi ne dama ka aikata shi a sallah in ka bar shi sallar ka bata yi ba gaba daya ko kuma wannan raka'ar ta lalace to shine fara'idu sala wasu littafan kasance maka arkan arkanus sala ko wasu mazhabobin to na farko sai malam sai ya ce niyyatu salati almuayyana niyyatu salatil muayyana na farko daga cikin farillan sallah shine niyyar sallah wacce take ayyananniya wacce yanzu yanzu za a yi ta sallar da yanzu za a yi ta ka kudura mata niyya wajibi ne farilla ne ba a yin sallah ba a yi niyya ba yace wa takbiratul ihram da kuma kabbaran harama ce Allahu akbar inda zaka daga hannu ka fada to wannan shi ma farilla ne wajibi ne ba a sallah babu shi saboda manzon Allah sallama ya ce tahrimuha at-takbir wa tahlimu wa tahliluha at-taslim abin da yake haramta komai shine in kace Allahu akbar to ya haramta magana ya haranta ci ya haranta sha ya haranta motsi da bai dace na ba na sallah ba to sannan ba za ka sace kun ba sai kai sallama to shine a wa takbiru wa takbiratul ihram kabbara harama wajibi ne walƙiyamu laha da tsayuwa don kabbaran harama ka tsaya ka yi ta a tsaye ba wai a zaune sai ka tashi ka ci gaba ba a yi dole sai ita ma ka yi ta a tsaye wal fatihatu da kuma karatun fatiha karatun fatiha wajibi ne a sallah farilla ne yawwa farilla ne dole sai ka karanta fatiha a sallah kafin sallar tukunna ta zamanto a cikakkiya wal qiyamu laha da kuma tsayuwa don karanta fatiha ka tsaya ka karanta fatiha a tsaye shi ma wajibi ne war ruku'u da kuma yin ruku'i ruku'i da zaka kama gwiwarka ka tsuna ka saka hannayenka akan gwiwarka to shi ma wannan wato wajibi ne a cikin sallah farilla ne war raf'u minhu da dagowa daga ruku'u ka dago bayan ka tafi ruku'un shi ma wajibi ne da misali daga ruku'u da ka ce bari mu wuce sujada ban dago ba to da wannan raka'ar ba ta yi ba yawa saboda dagowan ka dago ka tsaya cak wajibi ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan suka ce manzon Allah idan ya dago daga ruku'u yana tsayawa tak har sai kowane gaba ya koma wato asalin gurbin sa kowace gaba kowane kashi sai ya koma gurbin sa ya tsaya tak suka ce wani lokacin ma kai ka ce mu ce manzon Allah ko ya manta da tafiya sujada ne haka yake tsayawa to amma kaga irin sabanin namu a yau wani kana kallon sallar sa dagowan ba ga matsayawa tak ba ana dan haka taf an sake kuma wani kuma shi da liman din ya haka ya dana sosai kawai ya tsale shi ma ya tafi to kaga duk irin waɗannan sallah ce wacce ba koye ta ba kuma ba ta kuma zan Allah bace sannan wasujudu alal jabhati warraf'u minhu da yin sujada akan goshi da hanci shine aljabha yawa sujada an zaka yi zaka yi ne akan goshinka da hancinka to shi ma farilla ne a cikin sallah dole ne kai war raf'u minhu da kuma dagowa daga sujadan shi ma yawa shi sujada ana yin ta ne a gabbai shi ita kuma guda wato bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai kasusuwa guda bakwai su da kai sujada akan su in kaga ɗaya bai tafi ba to ka san sujada ka ta samu matsala yawa duka bakwai ɗin nan sai sun zama suna ƙasa kafin hannayenka guda biyu sannan goshinka tare da hancinka sannan gwiwoyinka sannan kafofinka guda biyu waɗancan yatsu na kafofinka guda biyun nan su ma sai sun zama sun taba ƙasa to shine gaban sujada sannan ɗagowa daga sujada idan kai sujada farko ka ɗago ka zauna ka yi azkarin da ake yi tukunna in za ka sake kuma wata biyu sai ka koma wani itidal da daidaituwa ka daidaita a sallar taka yawa ka zama idan ka zo ka tsaya daidai da size ɗinka kare zama ka bubbuɗa kare zama kuma ka durƙusa kare zama ka yi haka ka a ka zama ka yi itidali ka daidaita sosai iya yadda kake fadinka da tsawonka ka tsaya sosai yawa wa qum'aninatun sannan haka nutsuwa farilla ne a cikin sallah ba kai sallar babu nutsuwa ba yawa kun ga wannan gabar tana da matukar amfani tasiri mu fahimta da yawan mutane zaka ga basu damu da nutsuwa wajen sallah ba kuskure ne kuskure ne sallar ana iya rasa ta domin asalin wannan itma'anina nutsuwa a cikin sallah gaba ɗaya kusan ma ita ce ruhin sallah ita ce ruhin sallah in babu nutsuwan to sallar ma za ta yi shi yasa ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hana wasu abubuwa a duk lokacin da kake za ka yi sallah in kana da wadannan abubuwa misali ka doka manzon Allah ya hana ka yi sallah kana son cin abinci ce la salata bi hadarati ta'ami wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan babu sallah idan ga abinci ya halatta kuma kana da sha'awa ko kwadayin ko yunwan abincin to ba yadda kai sallah ba saboda kawai ka samu nutsuwa domin ka zo ka tsaya sallan kana sallan kana tunanin wani abu babu itma'anina to kaga shirme ne wanda ka tsaya ka ci ka samu nutsuwar yin sallar ka yi ta nitse ya kuma ka sai sa daga bahaushe sai dauki wannan hadisi yana cewa ai ci na gaba da sallah ba ko wanda ci ne yake gaba da sallah ba suka ce sharɗin da suka bayar suka ce sai dai idan ya zamanto yunwa ta kama ka bayar da ka iya ko kuma sha'awan abin zai kake idan ka tsaya kana sallar ma zai sa ka manta da sallar babu itma'anina a ciki to wannan sai ka tsaya ka ci tukunna sai kai sallar ka saboda samun nutsuwa haka nan wala wa huwa yudadihu al-ahdathan babu sallah ga mutumin da kazantocin nan guda biyu suna tunkudan sa ko kuma yana tura kazantocin nan guda biyu yana tura su suna turo shi misali bawali da ghayiqi kana jin su suna kana komar da su to shi ma babu sallah saboda me babu nutsuwa ne ai kana ta haka haka kai in liman kake bi Allah Allah kake liman din nan yayi idar in yaki idarwa ka zarge shi ka wannan limami ya cika kaza to dama kana da wata bukatar ka ka shigo sallan ba ani tsaba kaga akwai damuwa in kai ke ɗaya ne kuma sai ka yi sallar gaba ɗaya babu ruhin sallah kawai buga ta kai yawa to saboda aka ake magana al-itma'anina ka samu nutsuwa in za ka yi sallar sa ka kama ruwa kai alola kai ka tabbatar komai yana nan intact saboda samun al-itma'anina to da haka dai a takaice samun nutsuwa din a cikin sallah lalle kusan shine abin da mutane ka dubi sallolin su zaka yi mamaki wallahi babu nutsuwa sannan abu na gaba tartibu baina fara'idha da jeranta tsakanin wato farillan sallah farillan sallan zaka yi ba zaka ce bari yi sujada kafin sai in dawo in yi ruku ba zaka ce a bari yi karatun fatiha sai yi takbiratul ihram ba a dole ka yi su a jere da suke nan daga kaza sai kaza sai kaza yawa wannan farilla ne shi ma ka jera su farillan a jere wassalam yawa don sallama yin sallama wajibi ne a sallah ba za ka yi sallah ka gama ta iya sai kawai ka tashi kai magana ba kai sallama ba dole sai ka dawo ka yi sallama yawa sau da ka wassalamu da yin sallama farilla ne a sallah wa julusuhu alladhi yuqarinuhu da zaman sallaman wanda yake kusa da sallama su a malikiya asalin a mazhabar malikiya da tahiya hatta salatu ibrahimiya ba farilla bane a sallah hatta hiya innama abin da yake wajibi a zaman tahiyan karshe shine zaman da yake daddayin sallaman nan dan wannan iya zaman da daga shi to sai kai sallama to shine farilla to shi yasa zaka ta samu sabari wasu kuma mazhabobin su suna ganin hatta salatu ibrahimiyya ma farilla ce saboda haka alayi alim zaman da yake dabda wato sallama shi ma farilla ne domin dole da ka yi sallaman a zaune ne ba za ka tashi sai ka tafi ka fara tsayawa ka ce assalamu alaikum sai ka ba a wannan dole a zaune za ka yi shi to alayi halin wannan shi ne farillan sallah yan uwa wa shurutun niyya to ai malam ya fara da cewa farillan sallar nan farko shine niyyatu salatul muayyana ko niyyan sallar da yanzu zaka yi ta ayyanan niyyar sallar ne zaka yi ta sai ce to wa shurutun niyya kaga sharadin niyya muqaranatuha li takbiratil ihram wato gwama ta zaka yi da kabbaran harama a daidai lokacin da kake kabbaran harama lokacin da gwama niyyar taka yawa daidai lokacin sai ka gwama niyyar kana kokarin takbiratul ihram sai gwama ne domin abin da yasa ake magana takbiratul ihram ka fahimci cewa wato yin ikama a sallah ba farilla bane yawa yin ikama ai ikama a sallah ba farilla bane shi yasa ake magana takbiratul ihram shine farilla da mutum zai bar ikama a sallah sallar sa bata baci ba inna ma dai kawai zai mata ijbari zai zai mata dori sai mata sujudu sawu saboda ya bar wani abu kawai shine abin da zai amma sallar tana amma takbiratul ihram wajibi ne in baka yi ba sallar bata yi ba gabaki daya to in ka zo ka niyan sai ka gwama tare da takbiratul ihram to wannan shine a takaice abin da yake farilla a sallah a kiyaye ɗaya daga cikin farilla in ya an rasa shi sai an kawo shi dole ba a dora shi a ce da sujudi sawo shi babu dole sai kayi shi ɗaya in ka bari sai kayi shi wa sunanu a sunnonin sallah wannan su a ka'idan mazhabar malikiya wannan sune farillai ce wa sunnanu a sunnonin sallah abinda su ba su kai farilla ƙarfi ba yace al-iqama ka gani ko yin iqama Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وكما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشي الإقامة صيغة الإقامة توين إقامة سناني أصلى سان كبرت ذاك أولى تد سجود السهو والسورة التي بعد الفاتحة da surar da take tahowa bayan kai Fatiha surar da zaka karanta bayan karatun Fatiha ita ma sunna ne a sallah ba wajibi bane da mutum zai yi sallah bai karanta sura ba sallar tana nan sai dai zai yi ne sujudu sahau saboda ya bar sunna muakkada kuma ya ko kuma mu ya bar sunoni guda biyu tsayuwa dan karanta suran da kuma karanta suran ya barta saboda haka kaga dole sai yayi sujudu sahau wal qiyamu la ka gani ma ko sunna ne kai tsaya ka karanta suran a tsaye shine wal qiyamu la da tsayuwa dan karanta suran sunna ne shi ma wasirru fi ma yusarru fihi da sirranta karatu cikin wurin da ake sirrantawa sunna ne sirranta karatu azhar kakakaf ana yin ta a sirranci la'asar haka raka'a ɗayan magrib na ƙarshe raka'a biyun ƙarshe na isha duka waɗannan sunna ne su ma ka fahimci sunna da mutum zai zo azhar yayi karatun surar shi a bayyane sallar tana nan ba wanda ya ce ta bashi a mazhabar malikiya ne suka ce da kai sujudul sahw sai kai sujudul qabliya saboda kai kai kai ziyada amma da yawan mazhabobi ko kuma wasu malaman hadisi ma suna ganin in kai haka ba abin da yake kanka saboda dama ma annabi ya kasance wani lokacin yakan yi karatun sirriyan a jahariyan wani lokacin karatun da ake koyewa sai ya shi a bayyana wani lokacin yawa yana yi saboda haka ko a malike ma ga sunna ne ba su ce maka lallai dole sai kayi a boye ba amma dai sunna ne wal jaqru fi ma yujharu fihi da bayyana karatu a wurin da ake bayyana karatu karatun sallar asuba yanzu a bayyana ne raka'a biyun farko na isha a bayyana ne raka'a biyun farko na maghrib a bayyana ne to kai su a bayyanan sunna ne a mazhabar malikiya da za ka yi su a oye to da su a wurin su kuma kayi ragi ragi kai shine kaidar mazhabar malikiya wa sami'a Allahu liman hamida da faɗan sami Allahu liman hamida sunna ne dan ka dago daga ruku'u ce sami Allahu liman hamida sunna ne in ka bar shi ka bar sunna sai dai ya zama to kai sujudu sahu amma sallah tana wa kullu takbiratin duk sauran kabbarorin nan wa kullu takbiratin da kowace kabbara sunnatun sunna ce kowace kabbara illa al-ula sai dai kabbarar farko ta takbiratul ihram ita ce kadai ba sunna ba amma duk sauran ka dago kai kabbara ko kuma eh ka dago daga ruku misali kai kabbara ka tafi ruku'u a ka dago daga sujada kai kabbara ka koma sujada ta bi kai kabbara ka tafi ruku kai kabbara ka duk wannan kabbarorin dai sunna ne iyakacin kabbaran harama ita ce ba sunna ba ita farilla ce wa tashahudani malam ya ce da tahiyoyi guda biyu tahiyoyi na farko da na biyu duk sunna ne ka gani sai sace maka a mazhabar malikiya su tahiyoyi ga baki ɗaya sunna ne a wajen su saboda haka wa tashaqqudani wa tashaqqudani da tahiyoyin nan guda biyu da zaka yi ta farko da ta biyu duk sunna ne wal julusu da kuma da zama dan ka karanta tahiyan a zaune su ma duka sunna ne wa taqdimul fatihati ala sura da fara yin kaddamar da gabatar da fatiha akan sura shi ma sunna ne a sallah ka'idan dai shine a tabbatar ka karanta fatiha kuma dai yaya ne imma misali da kace Allahu akbar kai kabbaran arama sai kace alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مثالي سيكي وانا سيكي تي لكن كما سورة سيكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيكي سورة كما كي فاتحة ما عندي تسألة تباشي ما عندي تسألة تباشي سيدي سنة كفارة ينفاتحة كهو كي سورة أما دي سلة abin da ake magana shine kar ya zamanto da an yi sallah babu Fatiha don manzon Allah sallama ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba yawa so da haka dai a takaice dai kaddamar da gabatar da karatun Fatiha akan sura sunna ne a sallah sunna ne ka fahimci wannan sai wat taslimatu thaniya was thalitha lil ma'mum sai sallama ta biyu da ta uku ga mamu mai bin liman sallah duk wannan sunna ne ka gane su malikiya ka san malikiya sun tafi akan sallama ɗaya an fahimta to kai ma mu kai sallama ta biyu da ta uku to sunna ne ba wajibi bane ta farko ita ce wajibi amma in liman ne sai su yi su adan su aka ake sallama assalamu alaikum shikenan in liman ne misali ko kuma kai ɗaya amma ta biyu da ta uku kuma sunna ne wannan ita farilla ce assalamu alaikum kaɗan karkata zuwa dama damanka to in ka zo sai suka ce sai kai sallama wa limamin ka kai mamu ce assalamu alaikum sai kuma kai sallama ga wanda yake hagun ɗinka assalamu alaikum in akwai wani cike shine ma'anar sallama ta biyu da ta uku sunna ne amma ta farkon farilla ne wallahu ta'ala alam wal ja'ru bi taslimati al wajiba da bayyana sallama ta wajibi wace ce sallama ta wajibi wace ce sallamar wajibi a malikiya ta farko assalamu alaikum to bayyana ta a fili wajibi ne kenan sauran biyu da ta uku za ka yi su ne a ciki ƙasa-ƙasa haka suke nufi ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shiken to shine wal ja'ru bit taslimati alwajiba was salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin salati ga manzon Allah yayyan alitta kai salatu ibrahimiya din nan a malikiya shi ma har yanzu dai wato sunna ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد wannan shi ma sunna ne yace as-sujud ala al-anf da yin sujada akan goshi da hanci wal kaffaini da tafukan annaye guda biyu war rukubataini da guyoyi guda biyu wa atraful qadamaini da ɗeshin kafafunka ma'ana yatsinka guda biyun nan su ma ka yi sujada akan su duk sunna ne wannan sunna ne muakkada an gane ko yawa saboda manzo Allah ce an umarce shi was-sutratu li ghayri al-ma'mum da saka sutura ga wanda ba wato mamu ba was-sutratu li ghayri al-ma'mum da saka sutura ga wanda ba mamu misali in kai liman ne zaka yi sallah to dole sai ka saka sutura saboda kar a dinga zuciwa ta gaban ka a bata maka sallah don manzo Allah ya ce la tusalli illa ila sutratan karka yi sallah sai dai in kana kallon sutura saka sutura a sallah da yawan malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ne saboda haka su a malikiya amma idan kai liman ne dole sai ka saka sutura ko kuma za ka yi sallah ne kai daya dole sai ka saka sutura sunna ce wa qalluha mafi karancin abin da zaka saka na suturan nan ghillu rum'in kaman kaurin wato mashi kaurin akallin kaurin kaurin ce ghillu kaurin ya zama kai kamar kaurin karan mashi wa tulu zira'in tahirin sabitin ghairu mushawwishi sannan tsawon shi abin da zaka sa a matsayin suturarka ya kai kaman zira'i daya yawa ya kai kaman zira'i daya sai ka dasa shi sannan tahirin abu mai tsarki zaka sa ba zaka saka abu najasa ba yawwa suka ce ba za ka ɗauko wato kamar misali a ce kara ko itacen bayan gida ka sa ka ce shine wato suturar ka ba za ka sa ba duk abu mai tsarki ba za ka ajiye kare ka ce shine suturar ka ba duk abu mai tsarki ake sakawa sabitin sannan ya zama abin tabbatacce zai tsaya tak ba zai dinga gairu mushawishin ba mai yawo ba tashawishi yawa mai mammotsawa ba za ka saka abin da yake tsaye tak wanda har ka idar sallanka ba zai motsa ba immovable object amma idan ka saka abin da yushawishi ya dan motsa ya da to wannan ba ba ba ba sutura bane shi san misali ya halatta ka saka mace ko yaro ko kaza amma da sharadin ba motsawa ce zo ka tsaya mu ka zauna a gabana zan yi sallah kai da suturata amma idan zai motsa to wannan ba sutura bane yawwa ba sutura bane amma idan yaro ne mai wayo zo ka zauna zan yi sallah kai ne suturata kuma har aka gama aka idar da sallan bai motsa shikenan suturata yawa suturata yace wa fadailu a mustahabban wato sallah wannan sune sunnonin sallah duk ɗaya daga ciki in ka rasa wannan musamman sunna wanda suke masu ƙarfin nan to ana iya wato dora su da yin sujudu sahw ana iya musu dori da sujudu sahw sujudu sahw in ma dai wato ka yi ƙabliya idan ka yi ragi in ma dai ka yi ba'adiyya idan ka yi ƙari idan ka yi ragi ka yi ƙabliya idan ka yi ƙari ka yi ba'adiyya to duka daga cikin sunonin an ka rasa su za a ɗora su su sallah ba ta ɓaci sai dai ana musu ɗore da sujudu as-sa'u wallahu a'lam wa fada'ilu a mustahabban sallah abinda ana so a sallah ka yi shi mustahabbi ne shi ma sunna ne annabi yana yi amma bai kai wancan ƙarfi ba shine suka ce raf'ul yadaini inda al-ihram daga hannu lokacin da aka bar haramce Allahu akbar manzo Allah yana yi wani lokacin azwa mankibai daura da kafadun shi wani lokacin kuma yakan kai azwa uznai daura da kunnuwan shi to ka daga hannun hakan ko hakan shi ma mustahabbi ne su kuma waɗannan mustahabbai kenan ba su kai sunnonin cin da aka ambata ma ƙarfi ba a wajen aiki yace hatta tuqabilu al-udhayn naka daga hannaka sai sun yi daura da me kunnuwa tuqabilul uznayn tuqabilal uznayn suna daura da kunnuwa ko hadisi ingantacce kafaru wa qaulul ma'mumi wal fadhi da fadan mamu mai bin liman sallah da nayi sallah shi kadai yace rabbana walakal hamd shi ma mustahabbi ne rabbana walakal hamd mustahabbi ne والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم da cewa amin fadan amin bayan an karanta fatiha game sallah shi kadai ko kuma mamu mai bin liman so yasa su a malikiya galiban liman baya cewa amin ma zai fada sai dai a ciki ciki amma dai ba amma dai ya inganta saboda akwai hadisan da suka zo ana cewa annabi sun ya gama cewa ladhalin sai ce qala amin ko idza fa qala waladhalin fa qala amin saboda haka dai yin amin a mazhabar malikiya mustahabbi ne game sallah shi kadai ko ga mamun da yake bin liman wala yaqulu hal imamu ka gani ma ga magana sai dai liman ba zai ce amin ba illa fi qira'ati sirri sai dai a karatun da ake boye karatu sallar da ake boye karatu dole mai gama nan zai ce amin amma wanda ake bayyana wa ne ba zai ce amin ba yace wa tasbihu fi ruku'i da tasbihin da ake a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan ka karanta shi ko kuma subuhul quddusun rabbul malaikati war ruh ko rabbul اللهم رب ميكائيل وجبرائيل وإسرائيل waɗannan duka ka kai su gabaki ɗaya su mustahabbi ne a cikin sallah waddu'a fi sujudi da yin addu'a a cikin sujada kaga ko shi ma ce waddu'a a cikin sujada kai addu'a mustahabbi ne dan uwa ana so kai addu'a saboda hadisin manzon Allah sallama da yace an hana ni karanta Qur'ani a cikin ruku'u da sujada amma a cikin ruku'u ku dinga girmama Allah ta hanyar tasbihi da ta'lili ta'midi amma cikin sujudu kuma ku dage ku ta addu'a domin za an samu ku addu'anku so da ana son ka yawaita yin addu'a ne a cikin wato sujjada wa taqwirul qira'ati fi subhi wa taqwirul qira'ati fi subhi da tsawaita karatu na qur'ani a sallar asuba kaga wannan ita ma sunna ce wacce take mai karfi ita ma tabbas akai tabbata du'a da ta manzon Allah idan ka bi yanayin karatu manzon Allah zaka samu yadda yake karanta wato karatu a cikin asuba yana tsawaita karatu musamman in ka dauka daga wato daga mufassal al-mufassal na Qur'ani tawalul mufassal da sarrul mufassal da kuma tawassutul mufassal to amma tawalul mufassal misal daga suratul hujurat sai ka tawo ka tawo har wajen suratul inshiqaq annabi yana daukan duk sura a wannan wuraren tun daga suratul hujurat yawa har inshiqaq duka wannan tawalul mufassal ne annabi yana iya daukan sura ya karance ta a cikin suratu a cikin sallar asba to kaga ɗaya daga cikin matsalolin da zaka samu ana da su kenan yanzu shi karan kanta qul qira'a cikin sallar asuban mutane ma basu cika damuwa da shi ba damuwar mutane ko ayi ayi sallan a tafi shi yasa za ka yi sallah sai ga sau kusan guda uku ko hudu suna rama sallah ko suna kawo raka daya da akwai rashin fahimtar ita asuba ana so a dan tsawaita saboda mutane su samu sallah ne ba hikima shine kowa ya dinga cika sallah ba ya zama masbudi ba haka bane a dan tsawaita saboda kowa ya samu kusan wannan shine sannan ai ka dade kana hutawa kana bacci yanzu da ka tashi ya kamata ka dan yi karatu mai tsawo to mutane kuma wani lokacin su suke da san kansu suna da matsalan complain a'a ai rike mu an yi kaza yace wani ya ce shi yasa zaka gane mutane idan ba su samu sallah ba suka zo rama raka'a ɗaya na asuba sai kaga wani bai huce karanta tabbaci da abi labu wani bai huce karanta qul wallahu ba yace to da shi ne limamu ma irin wannan surar da daga karanta ba ruwan sa kawai a asuban ma to kaga wannan babu fiqhu ba haka manzo Allah yake ba wa dhuhru sannan ka tsawaita karatu a cikin sallan azhar shi ma mustahabbi ne tali'a wacce take bin asbab ai shi ma kaga akwai tazara mai tsaho yace wa taqsiruha fil asri da takaita karatun ka dan takaita shi a sallar la'asar wal maghrib da sallar magriba to wannan shi ma akwai wata matsaloli da na yi notice a wasu masallatai zaka ga sallar maghrib sai a tsawaita karatu kuskure ne shi wannan gaskiya dai haka ne domin hadisi da manzon Allah sallama akkas asalin sunnan ne a maghrib da la'asar su ana so karatu ya zama to shi da gajere shine takaitaccen karatu amma wa tawsutu fil isha amma a isha kuma sai kai tsaka tsakiya ba mai tsawo sosai kamar asba da azar ba ba kuma gajere sosai kamar magrib da al'asar ba to amma za ga wani lokacin bil aks a magrib sai a tsaye ta karatu a isha kuma sai a yi ulwa falaki kuskure ne wannan shi ma akas asalin practice din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yace wa takwinu suratul ula qabla thaniya aqwa aqwala min a wa takunu ta kasance wa takunu suratul ula ta kasance surar da za karanta a raka'ar farko qabla saniya kafin raka'a ta biyu wa aqwala min aya zamanto tafi wato na biyin tsaho raka'ar farko karatun ta yafi na biyu tsaho haka ake so saboda sallah kana tafiya ne kana dan rage abun saboda mutane su dan huta amma ba kuma kai karatun raka'ar farko gajere dan takaitacce sannan na biyu kuma in ka zo sai kai tsaho ba wannan babu bikin sallah a ciki shi kuma wal hay'atul ma'luma da kuma yanayi sananne fil ruku'i a cikin ruku'i yanayi sananne shine hay'a ma'luma yanayi sananne a ruku'unka ka tsaya ka yi shi cak manzo Allah in yi ruku'u yana zamantowa da wuyan shi da gadan bayan shi ɗaya suke wajen tsahon su tsayawan su daidai wani guri baya tudu wani a'a suka ce da daka suka kwai ko ruwa zai zauna ba zai gangare ba saboda da yake daidaita gadan bayan shi da wuyan shi in yi ruku'u to haka nan ake so ka yi idan ka yi ba za ka sunkuya ba annabi ba lam lam yushakhis annabi ba sunkuyawa kuma sannan lam yusar ba daga kai haka sai wasu suke ruku daga sai ga wani yayi ruku sai haka a wannan kuskure ne Allahu akbar wallahi kuskure ne wani yayi kuma sai ga haka Allahu akbar wannan duk kuskure kai shi ne so ake ya zama tsawancin daga nan wannan sulf ɗinka nan kunkuminka har wuyanka ya zamanto tsawon daidai ne da za a sa za a gani wani bai fi wani ba wani bai yi tudu wani ya kai haka ake so ya zamanto so da haka dai ala ayi hal shi ma wannan mustahabbi ne kuma kiya waɗannan din sune kyautata sallar shine wala ayatul ma'luma fi ruku haka nan asjada wani yayin sujada bil asaf sai ga sai haka wani kuma kaga yayi haka irin kuskure ne shi ma wannan za ka yi shi ne daidai wa daida yadda kake tsawonka ba yadda ba za ka takura ba haka ake so ka yi shi amma kaga wani ya takure wani ya yanzu wani kafar ka ga tayi haka a kuskure ne kafar ka so ake yi dinduniyan ka hada su ka matse su wannan shine abin da ya tabbata a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wal julusu da zama an gane ko zama shi ma da zaka zauna mustahabbi ne a tsakanin sujadan nan wal julus da zama da zaka yi sujada ne wal qunutu da kuma karatun kunutu da ake yi sirran a ɓoye ƙabilar ruku'i kafin a yi ruku'u a sallar asba kenan ga malikiya kun san su suna yin kunutu a kowace asba a saraka'a ta biyu kafin a tafi ruku'i bayan an gama karatun sura to su mustahabi ne shi ma wannan wa du'a'u ba'da tashahhud thani da yin addu'a bayan mutane tahiyya ta biyu ana son ka gama tahiyya ta biyu din nan السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كان صلاه ابراهيم ينكا انا سو كاي addu'a mustahabbi ne shi ma waje ne da ake so kai addu'a to sai malam yace wa yakunu tashahhudu thani aqwala min al-ula ya kasance amma ta iya ta biyu ta fi ta farko tsaho ta iyarka ta farko ba za ta kai ta bi tsawo ba saboda ta bi akwai su salatu ibrahimiya ya fi zama ƙarfi a wajen sannan akwai su addu'o'i da zaka yi har ma manzo Allah sallama yana cewa in kuka yi ta iyan nan ta ƙarshe ku nemi tsarin Allah da abu guda hudu ta'awuzu billahi min arba'in ku nemi tsarin Allah da abu guda hudu azabi jahannam azabil qabr fitnatul mahya wal mat wa fitnatul masiihid dajjal ka nemi tsarin su wa tayammunu bis salami da kai damantawa wajen sallama kamar yadda na faɗa assalamu alaikum shi ma mustahabbi a cikin mazhabar malikiya kenan wa tahrikus sababa da motsa yatsa yar manuniya as-sabbaha wannan yatsan nan taka wacce wacce daga babba sai ita da man motsawa an kana sallah kana tahiyyar fit tashahudi a wajen tahiyyanka shi ma mustahabbi ne wallahu ta'ala alam dukkan waɗannan mustahabban idan kai su ko ka manta ɗaya daga ciki ba za ka yi sujudu sau ba bal ma suka ce in kai sujudu sau sallar ta bace a ragar ka zo ka zo ka manta da wato bulutu ko motsa duka ce a ai rai sa wato malikiya kada yi sallar zai ba su za mu samu karatun a gaba insha Allah tabaraka ta'ala aka zan bar shaka saboda yanayin lokaci muka zo sai mu tashi makaruhatus sala abubuwan da suke makaruhi ne a cikin sallah Allah ya wuce mana gaba Allah ya datar da mu Allah ya fahimtar da mu addini mu yi shi yadda Allah tabaraka ta'ala yake so ba yadda muke so ba mu yi shi bisa ilimi ba bisa sarrai ko jahilci ba Allah tabaraka ta'ala ya fahimtar da mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya tara mu a cikin lada daga Allah ne abinda muka kuskure ilimi ne da yake babu shi sannan kuma daga shedan Allah tabaraka ta'ala ya fi mana Allah ya cire kuskuren kar ya watsa shi Allah muna roƙonka ka saka mu duma su hidima wa aikin a addinin ka da alkhairi Allah ka saka mu da alkhairi a koina suke duk wanda yake hidima wa addinin Allah Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka hidimta musu shi ma a gidan aljanna Allah tabaraka ta'ala muna roƙonka Allah ka yafe mu magabatan mu ka ba wa marasa lafiya mu lafiya ko ina suke gida asibiti ko yawon da shi suke yi Allah ka ba su lafiya masu bukata a cikin mu Allah ka fi misalin su Allah ka biya mu bukatun mu Allah ka zaunar da mu lafiya tun daga kan unguwannin mu yankunan mu garurukan mu kasashen mu da duk sauran kasashen musulmai Allah ya ranka Allah kawo zaman lafiya Allah dukkan azzalimi da yake zalunta addinin ka da masu addinin ka Allah ka rama mana Allah ka kawo mana karfi ka kawo mu musulmai karfi a duniya Allah ya ranka Allah ka tausaya mana Allah ka samu dawo daidai kan addinin ka saboda ka dawo mana da karfin ka da ka tabbatar mana cewa mun riƙe addinin ka zaka ba mu ƙarfi Allah ka taimake mu ka wuce mana gaba Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa al-afafa wa al-ghina Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah amin